الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasinmu na 21 ko cikin kitabu hilyatu ɗalibul ilm littafi ne na malam bakar ibn abi zaid bakar bin abdullahi abu zaid allah ta'ala ya ji kansa da rahama muna nan dai a cikin littafi na biyu ko babi na biyu inda malam ke ta ba mu shawarwari game da yadda ya kamata ɗalibin ilimi ya fara karatu mun karanta maganar ibn al-arabi da shi yake ganin rashin dacewar ɗalibin ilimi ya haɗa ilimin muka guda biyu lokaci guda ya ce yana neman su shi a wajen ibn al-arabi yana ganin kamata ya ɗalibin ilimi ya fara neman wani fanni in ya gama ko ya yi ido a ciki sannan ya koma wani fannin sannan ya fara gabatar da ilimin koyon larabci da waka da hisabi sannan kuma daga baya haddace alkur'ani duk da cewa sheik muhammad ibn salih al-uthaymin ya ce e wato game da cakuɗa ilimi guda biyu lokaci guda to wannan ba kowane ɗalibi ba ne za a ce kare haka ɗalibin da ya zamto yana da fahimta sosai babu laifi don ya haɗa ilimin muka fiye da ɗaya a lokaci guda sannan ibn khaldun ya yi ta'akkobin wannan magana ta ibn arabi yake cewa musamman game da ya fara gabatar da larabci waƙa da hisabi sai ibn khaldun yake ce a qur'ani ya kamata ɗalibin ilimi ya fara karantawa ya haddace shi sannan daga baya kuma ya sanya ilimin sauran ilimin muka din na fata an gane to shine anan shi ma ainihin wato Sheikh Uthaymeen yake cewa idan mutum mai fahimtar larabci ne to gaskiya ba larabci bane a sahun farko da ya kamata mutum ya fara koya amma idan mutum ya zamto yana da matsalar larabci to sai ya fara sa ilimin muka na koyon larabci a farko to wannan kusan a gurguje dai abinda muka tattauna kenan قال المؤلف رحمه الله تعالى cewa kana min ahlil ilmi man yudarrisu al-fiqh al-hanbali a cikin ainihin wato malamai akwai wanda in zai fara karantarwa yana abin da ya shafi fiqhun hanbaliya to yakan fara karantarwa ne fi zadul mustaqana wato a cikin wani littafi da ake kira zadul mustaqana lil mubtadi'in idan dalibai ne masu koyan karatu to a cikin malamai akwai wanda in dai a mazhabin hanbaliya ne to ɗalibai na farko masu fara karatu yakan karanta akwai malamin da wannan littafin yake karantar da su yake fara karantar da su wal muqni sannan sai kuma ya karantar da su shi wanda wancan zadul mustaqani shine na farko sannan sai al muqni liman ba'dahum wa'anda suke sun wuce wancan kuma su kuma sai karantar da su al muqni a lil khilafil madhhabi wannan shi kuma al muqni din ya shafi magana ce ta sabanin mazhabar hanbaliya thumma al mughni sannan kuma bayan nan in ɗalibai sun gama wannan sai kuma ya karantar da su almuguni na ibn qudama ko kuma almuguni lil khilafil ali wanda shi kuma almuguni din sabani wanda yake ya wuce na mazhaba iya mazhaba ya shiga sauran mazahib to sai ya karantar da su wala yasmahu lid tabaqati ula an tajlisa fi an tajlisa an tajlasa ko an tajlisa fi darsat fi darsi thaniya wato shi akwai malamin da ɗalibai masu fara karatu baya yadda su zauna a cikin darasin masu matsayi na biyu ma'ana akwai malamin da in ya zo karantar da ɗalibansa yana rarraba su wayannan ga iya matsayin karatunsu kuma za a ga da a zaure akwai irin wannan akwai wanda za su yi karatu a wajen shi babban malami akwai kuma yadda za ka ga kamar makarantun allo za a ga makarantar allo idan babba ce to za a ga garada wa'annan manyan kowa akwai wasu almajirai da za a yanka masa ya dinga kula da su sannan su kuma manyan akwai malamin da shi kuma yake kula da su to za a ga akwai halakat na ilimi da suke irin wannan tsarin su ɗalibai waɗanda suke masu mataki na ƙasa sai a samu wani ɗalibi da ya ido sai ya zama yana karantar da su ba sa su kuma masu ɗabaka ta gaba ƙila su ne wanda suke da za su iya zuwa gaban shi kansa malami kai tsaye su karatu da haka cikin malamai akwai wanda suke irin wannan ɗaliban da suke fara karatu ba a cakuɗa su da ɗaliban da sun fara ido a karatu me yasa sai ce wa haza dab allita shuwish wannan dan a kawar musu da rikici kar su rikice kai da kake koyan alwala tsarki sallah to kaga baka bukatar ka zo a fara cewa ai a mazhabar malikiya ko a mazhabar kaza an yi sabani malam ashabu ya ce kaza malam asbagu ya ce kaza ibn wane ne ya ce kaza sai ka rasa to wai wane ya ce kaza kai wanne za ka kama kai kawai so kake a ce maka wato farillan alwala guda bakwai in ya so ka kara gaba ka ji a to ashe farillan alwala guda bakwai ne ba ma ijma'i bane sabani ne wasu sun ce goma ne ko sun ce kaza kai yanzu ba wannan sabanin kake nema ba abinda kake nema shine a gaya ma guda nawa ne an gane kar a raba ma da hankali an cewa rago a shafura a tafi gona ya ce a ɗaya guda da ya raba masa hankali wanne za a yi a ciki an fahimta to wannan shine da haka akwai malaman da suke da irin wannan tsarin ba a haɗa ɗaliban da suka fara karatu da ɗaliban da sun fara ido su wanda suka fara ido in an zo zaka dinga jin wani lokaci kamar musu ake da mala a duk musayan hujjoji ne a akar makallawa ai a cikin littafi kaza an ce kaza an ce kaza to kaga wancan shi gaba da kwakwalwarsa ba ta kama irin wannan in yazo sai shuru sai ya rasa to shi a can an gaya maka kaza kuma yanzu ya zo na ya tarar da wani abu daban to shi sa suka ce shi mai fara karatu a ware su daban kar a hada su da tabaqatu thaniya dab al tashwish dan kar a kawo masu rudu da rikirkicewa an gane ko ala ayi halin dai kamar yanzu mun ka duba a nan in mutum zai fara karatu sai a fara karantar da shi ko dai a karantar da shi kawa'idi daga kawa'idi sai a koya masa in fikihun malikiya ne sai a koya da shi akhadari in yayi akhadari sai a koya masa qurtubi manzumatul qurtubi in ya gama sai a shigar da shi ishmawi in ya gama ishmawi sai ibnu ibnu rushd in ya gama ibnu rushd sai ibnu ashir in yi ibn ashir sai kuma a ce to yanzu alhamdulillah zai shiga iziya in yi iziya zai yi risala in yi risala wasu daga risala din sai su sa masa misbahu salik wasu kuma sai a sa masa askari wasu sai ya gama askari sai a sa masa misbahu salik in ya gama misbahu salik sai a sa masa aqrabul masalik in ya gama aqrabul masalik to shikenan wannan dalibi ya gawurta sai ya shiga lawwali da sani an fahimta ko shine muktasar kenan shi suke kira lawwali da sani saboda juz'i biyu ne muktasar kenan to sai a tafi can shine sai kaji ana fada da masalolin fiye da yanda ka san su a baya to haka ake tahowa mataki mataki mataki haka ake makana dalibin ilimi to sai ga a fiqhun malikiya duk wanda ya kai wannan sai ga abin da ya shafi fiqhun malikiya musamman kuma sai ga yana da ta cewa yana dan ido koya kai ina fata an gane haka abin da ya shafi hadisi ilmin hadisi abin da ya shafi kaza duk za ga akwai irin wannan واعلم كسني أن ذكر المختصرات المختصرات فالمطولات التي يؤسس عليها الطالب آه التي يؤسس عليها الطلب والتلقي لدى المشايخ تختلف غالبا سيدي كسني أن ذكر المختصرات wato ambatan takaitattun littattafai da kaji an ce a fara da littattafai yan takaitattu ka ɗauko manya ka fara da yan ƙanana ƙanana takaitattu fal mutawwalat saboda su kansu ƙananan za ga ba za ka koyi yanzu in ka matsayin ka na ɗalibin ilimi na farko ka ɗauko littafi ƙato jan bakin ma da wahala kake to kan a sauke shi kila ya ka ji karatun ya gundure ka amma kaga aka sa littafin da bai fi shafi goma ba ko ashirin za ka dinga jin nishaɗi za ka nan da nan haka ka yi zo rabi daga rabin sai kaga alhamdulillah an sauke sai kuma malam sai kuma wanda sai a ce to sai kuma littafi na gaba nan da nan sai kaga cikin nishadi kana gama su kana fahimta su kana shiga na gaba to daga nan kuma fal mutawwalat sai kuma fara shiga cikin manya manya din allati yu'assasu alaiha talab wanda akan su kuma ake assasa ake gina neman ilimi wa talaqqi da kuma karbar ilimi din ladal mashayikh a wajen malamai takhtalif wannan gaskiya hanyoyin sukan bambanta galiban a mafi yawan lokuta min qutrin ila qutrin daga wani yanki zuwa wani yanki shi yasa bi ikhtilafil mazahib da kuma bambance ko sabanin mazhabobi din shi yasa na baka misali da mu nan a yankin mu tunda muna tafiya a littafan malikiya to shi yasa sai na baka misalin to kilan ka je wani gurin kuma ga su kuma kamar yanda malai ba mu misali a can abin da ya shafi fiqhun hanbaliya kaga yace ana fara sa wa dalibi na farko zadul mustaqani bayan ya yi shi sannan sai kuma a sa masa almakone bayan ya yi shi sai kuma a sa masa almagoni bayan ya yi shi haka haka haka an gane ko to ilan ka koma wata mazhabar su kuma za ga su kuma wani yankin ba irin wannan tsarin suke ba wani tsarin suke duk dai hanyoyi ne da ake makana ɗalibin ilimi zuwa inda ake bukata wa ma na sha alaihi ulama ulama zalika alqutur da kuma abinda malaman wannan yanki suka taso akai min itiqani hadha almukhtasar na kokarin kiyaye wannan takaitaccen littafin wata marrun fihi da kuma nuna da gogewa a cikin sa duna gairihi ba wani sa ba ina fata an gane da haka wannan shine matakin da ake so dalibin ilimi babu garaje ko tsallake in kai tsallaken wani lokaci sai ka dawo in kuma ba haka ba za ka zamto ainihin wato ana tambaye ka 'yan matsaloli kananan da suna cikin kananan littattafan kuma ba ka da sani a kansu ka je kana ta hangencin sama ga 'yan kananan matsaloli kullum kana da damun malami sai ka akara maka Allah wata tambaya a kai mun kaina ya kulle sai ka ji tambaya ma tana cikin ahalari to ba dole kanka ya kulle ba tunda ka tsallake ahalarin ba kai ba ina fata an gane to da haka ɗaliban ilimi su dinga haƙuri ana tafiya mataki mataki shi sa za a ga tsarin karatun zaure ya sha bamban da irin tsarin karatukan da ɗalibai suke yanzu kawai ɗalibi zai zo ma da wani littafi ya ce ku karɓa kalla wannan nake so in fara ba zaɓin kai ke nema ba shawara ka kawai yana baka yana gaya maka ne shi wanda yake so in kana da ido a kai ka ce to bismillah wani kuma za ka ɗauka a to ai kan ya zo nan kila ya yi wasu littafan a baya to sai kun zo kuma zai ga ya kasa jan karatun ina fata an gane to wayannan abubuwan da ana kula da su amma an kafa su malamai da a tsarin yadda yake a zaure kana gama littafi zaka tambayi malamin me zaka yi gaba shi zai ce to yanzu an gama kaza to kaza zaka sa shi dai ya san wannan tsarin kana gama kaza din kace to akaram kallah mun gama wannan sai kuma wanda sai ce kaza zaka sa to ana bin wannan din sai ga ka tara karatu cikin kankanin lokaci alhamdulillah sai ga kuma kana da ido insha Allah to sai mu tsaya nan shi ma ce lokaci yayi abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik